إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala a nan birnin niyame rampoyin bare domin ci gaba da karatu littafi na sunu abi dawud a majalicinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna hudu ga watan muharram hijira daga makka zuwa madina 1448 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin kitabun nika kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine وجدت الناس جميعة رثيا وداعية إلى خط الخطايا وجدت الناس فيروسا خطيرا تخطى خط أبطال الرثايا وفرس يهدم الأخلاق أمست قلوب المدمنين له سبايا مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول abin da yasa na buɗe karatu da wannan baitutukan wanda ina karanta su zuciyata tana bugawa kuma na san duk wanda ya san ma'anansu ina karanta su shi ma zuciyarsa tana kaɗawa na buɗe karatu da wannan abiya cikin guda uku ne sakamakon wata sanarwa da na gani a jarida ta DW ina kira zato sun wallafa labarin a kasar ingila suna shirin saka doka ta hana yara ƙanana 'yan ƙasa ga shekara 18 amfani da intanet har suna shirin hiddo application a shekara ta nan da shekara ta zuwa harko-harkon shekara ta 2027 jamil vincent application wadda za ta hana yara ƙanana shiga internet sai wurare wanda suka ƙayyade musu wanda ya shahi wurare na ilimi bayan wannan kuma da na ƙara bincike sai na gano ashe ba su kaɗai ba hatta faransa su ma a yanzu suna son saka wannan dokar ta hana yara ƙanana 'yan ƙasa ga shekara 18 amfani da intanet bayan france ma etats-unis ma'ana ƙasashen turai gaba ɗayansu sun yi rayashir akan wannan dokar suna so su sanya ta wannan na kawo shi ne don in nuna idan ya kasance su ƙasashen turai su da su da suke da intanet kin sun ga bala'in ta yayi yawa a tsakanin matasa har suna neman su tsaida ta to ina ga mu kasashen musulmai wannan yake nuna maka hatsarin internet da sharrin ta ga yara ƙanana ga matasa wanda ba musulmai ba hatta wanda ba musulmai ba sun tabbatar da wannan sharri to shi yasa na buɗe karatu da wannan baitin wanda ɗaya daga cikin malamanmu ne yayi wannan waƙen yake cewa وجدت النت جامعة الرزايا وداعية إلى خط الخطايا يتي انترنت da na yi dubi na gano cewa ita ce jami'a ita ce matattara ta bala'i kuma ita ce mai kiran mutum izuwa ga a rubuta mishi zunubi ya ce wafa'sun yahdumu al-akhlaqa amsat qulubul mudminina lahu sabaya ya ce internet wani gasari ne wata diga ce da take tsari kyawawan ɗabi'u na matasa da take tsari kyawawan ɗabi'u na yara da take lalata musu tarbiyya yace wajadtun natafairusan khatiran ta hatta hatta ahtarin razaya yace kai internet na lura na duba akan cewa ita virus ne kwayar cuta ce mai matukar haɗari wadda ta yi haɗari haɗari wannan magana tashi da Allah gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce wallahi gaskiya ce mafi yawan fasadin da yake faruwa a yanzu yara suna ganin shi ne ta hanyar intanet yanzu haka wannan fasadin da yake ta yaduwa na liwaɗi na maza suna neman maza na mata suna neman mata wallahi da yawa daga cikinsu ta hanyar intanet ne suke koyon wannan da yawa daga cikin dubaru na sace-sace da yawa daga cikin kwayoyin maye da wasu yara suke sha suna ganin su ne ta wannan hanyoyin sai ya kasance wannan internet da take silahun zuhaddaini makami mai baki biyu yusta'malu lisharri wal khairi ala haddin sawa ana iya ayi amfani da shi ta hanyar alkhairi da ta sharri to sai kasance mafi yawan matasan mu hanyar sharri suke amfani da shi shi ya samu na kira hukumomi da waɗanda suke da ruwa da tsaki a abin da ya shahi al'amari na internet a yi kokarin saka mana irin wannan dokar wadda za ta takaita amfanin intanet ga yara matasa wanda ba su wuce shekara takwas ba bala'i na intanet ya ƙara ƙaruwa sakamakon wannan wifi zonkin da aka samu na taɓa bayanin shi a baya yanzu ina ƙara bayani na musamman don abin ya yaɗo a cikin al'umma wannan al'amari na wifi zon da yaro in zai yi internet sai ya ba da sanction shi kun ba ko da yake da sanction ba amma yanzu dala ashirin zai ba da in yana so ini gaba daya ya sabko abin da yake so na filin momi ya kalli abin da yake so na batsa fitina yanzu ta zo da sauki ta internet ko ba zo da sauki ba ta zo da sauki da farko dai su iyaye su kula kafin gwamnati ita ma ta ɗau hukuncin da ya dace kai lalacewa ta kai aka ce an samu su proje da suke sanya internet internet a anguwan ne na wannan kasar tamu ba don komai bai kawai da matasa su ta shi ta amfani me suke so su nuna manufa manuhar shine matasan mu su ta me su ta shiga internet suna kallaka maimakon su yi karatun addini sai kallakalla internet maimakon su bai da hankali karatun boko sai kallakalla da ni akwai garin da na ji an ce mini projen ma a ekol aka sa internet an ce a ekol aka sa internet yara in sun zo maimakon karatu mi suke yi internet danne danne wannan shine kenan wallahi Allah ɗaya san adadin matasan da suke kamin koke na fitinar da suka fada kuma dalilin internet yanzu haka shekaran jiyan nan wani ɗaya daga cikin uwa ya turo mini tambaya akan ya shiga matsala shi makarancin alkur'ani yana karatun addini da karatun boko a tare to ya kamu da jaraba ta kalle-kallen me yake da suna filimomi wanda su dace ba kalle-kallen filimomi na bata yace yanzu yana so ya tuba ya kasa tuba sai ya tuba kuma ya kara me kuma ya kara kuma yanzu fitina ta kai da karatun da yake da shi a kai mafi yawanci da yana zubewa basirar da yake da ta har da alkur'ani da gane karatu yake tana ta zaɓewa yake yanzu ya za a yi ya tuba kuma ya za a yi basirar shi da yake da ada ta komo me mahuta an ya gubba basarahu ya kame me ya kame ganinsa ɗan magana suka ce man gabba basarahu anil harami anara Allahu basirata duk wanda ya rutse ganin sa daga haram to Allah zai bi zai haskaka masa kwakwalwarsa kenan babbar mahuta shine rinsa ido idan tana iyuwa ka rika azumi na salula ya kasance kana da lokuta kayyadaddu na amfani da waya da shiga yana in ba wannan lokutan ba kai kai cike ga shiga ya kasance kana da kayyadaddan lokaci na lokacin ma in ka shiga ya kasance idan za ka shiga ka san abun da za ka yi kuma kana wannan abun ka ne ka huta in ba ci ba a ci gaba da yi to zuciya inna nafsa la'ammaratun bisu za ta kai ga inda za a yi da na sani Allah ya shirya da mu gaba daya ya ganar da mu idan mu kuma ta bayo za mu tashi kitabun nikah bangare mai bayani akan hukunce hukuncen aure kenan karatu mai daɗi ko na ji wani tuzuri ya ce na'am sauran makon ya ce suke yi kitabun nikah bangare mai bayani akan hukunce-hukuncen annikahu annikahu lokatan shine al'aqdu ana gan da kyau shine haduwa ana gan da kyau shine al'aqdu wa tadakhulu wa dhammu shay'i fi shay da sanya abu a cikin abu amma a shari'a annikahu huwa aqdun bayna zawjaini yubihu lahum alwata wata yarjejeniya ce tsakanin jinsi guda biyu sune azzaujaini jinsi guda biyu jinsi na mace da na namiji jinsi na aljani da aljana jinsi na icce da itanya jinsi na kaza da zakara shi yasa a addinance idan namiji da namiji suka haɗu suka yi wani abu wai da sunan aure a musulunci ba a ma ce mishi aure in akwai wani suna da ya kamata a sa mishi to haka ya kamata a sa mishi kan ma a ce mishi ne aure dan saboda a musulunci ba a cewa aure sai idan an samu kishiya da kishiya na jinsi mace da namiji ana gani da kyau ko amma namiji da namiji ba sa aure duk abin da za su yi sai dai su yi sharhole su ko tambada su in ji arawa ko wannan shine kenan kenan wata yarjejeniya ce tsakanin mace da namiji wadda take halatta musu saduwa da juna wadda za ta halatta musu jin daɗin juna to sai mu zo ga babi na farko da malam ya fara a cikin wannan shine babu tahridi ala nikahi babin da ya zo game da kwadaitarwa zaburarwa shine at-tahridu at-tahridu ko al-haqqu ko at-targhibu dukkanin shi ma'anan shi guda kwadaitarwa game da a tashi zuwa aure حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنن lallai ni tabbas ina tahiya ko kuma wata rana ina tahi tare da abdullahi bin mas'ud amina id laqiyahu usmanu sai usman ya haɗu da shi fastaklahu sai ya nemi da su keɓanta shine fastaklahu daga alkhala'u ne keɓanta kai da wani kenan sai ya nemi da su keɓanta don su yi wata magana mai mahimmanci falamma ra'a abdullahi allaisa lahu hajatun lokacin da abdullahi lokacin da ya ga abdullahi ba ya da bukata nan kamar an yi ijazikin maganar ne asalin yadda maganar take usman yana da wata yarinya ce wata baiwa da yake so ya aurar to shine sai ya yi ma abdullahi bin mas'ud magana ana gan da kyau ko ana gane da kyau ko ya ce masa ina da wata iya ina da wata baiwa da nake so in aura maka to shine ya ce lokacin da ya ga abdullahi ba ya da buƙatar wannan yarinyar tasa da yake so ya aura masa falali sai ce mini ta'al ya alkama zo kai alkama lambar ka ta hoto ba sa ana gane da kyau ba tunda an bijiro ma wani ya ce mi a kai kasuwa ko to kai alkama kasuwarka ta tashi sai ce ta'ali ya alkama zo ya kai alkama fajitu sai na zo masa faƙala lahu usman sai usman ya ce masa kenan rawin da ke ba da labarin shi so usman ya ce ma alkama ala nuzawwijuka يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر شن بزام أورر مكة با شن كان صوم أورر مكة دوتا يارين يا بدروة لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد mai yiwa ya komo maka abun da ka rasa a da abun da ka rasa a da na ƙarhi abun da ka rasa a da na kuzari abun da ka rasa a da na hadda abun da ka rasa a da na farin ciki abun da ka rasa a da na a gida ana dafa maka abinci yanzu a geto kake kwana sai dai ka je ka nemo in an yi ruwan sama sai dai ke ta hamma da an yi ruwan sama babu wanda nake tausai kamar kamar su ne ba Allah kamar wannan da aka yi na ƙarshe ai kun ga da sahi sai abinci ba su fito ba ko kun ga irin wannan sai dai su yi azumin dole sai zuwa da rana dole to wannan shi ne to kaji ne ce shi an yi sa'a yana tsare rishokin shi ya dora amma dai ka sha ka sha hayaki ko to wannan shi ne kenan wannan maganar da yake la'allahu yarji'u ilayka min nafsika ma kunta ta'hadu nan ne guruntum yayi istinbatu malam ahmad guruntum rahimahu radiyallahu ko hafizahullahu ta'ala ai kun ji wata magana ta shiga ta shahara ko har aka samu wani rikitaccen ustazo yana masa raddi dan ya ce yawun bakin budurwa yana ƙara kai kaifin hadda ala gani da kyau ko to an zama wani ustazo da ya mishi raddi ya ce ina ya samu wannan to ga inda ya samu wannan la'allahu yarju ilayka min nafsika ma qad kunta ma qad kunta ta'hadu shi ne ma'ana yana ƙara kaifin hadda domin wannan kalimar ana iya fasara ta dukkanin wani abu wanda yake da rauni naka idan ka yi aure zai mi zai zaburar ma da shi zai dawo maka da shi ko na aka tsaya an zaburar da ku da ku yi aure ko faƙala abdullahi sai abdullahi ya ce la in kulta zaka idan dai har ka faɗi wannan ana gane da kyau ko wannan maganar kai da ka faɗi na ka zaburar da ni to ga ƙari ma akan magana ta zaburarwa laqad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul haƙiƙa na ji ma'aikin Allah yana cewa man istata'a minkum alba'ata duk wanda ya samu alba'a daga cikin ku alba'a malamai shi masa fasarori daban-daban mafi shaharar fasarori alba'a shine alqudratu ala aljima duk wanda ya zamanto yana da sha'awa a cikinku yana iya biya mamace bukata falyata zawaj to yi aure wasu kuma suka ce alba'a hiya mu'natu zawaj shine daukan nauyi na aure ana gane da kyau ko kidan duk wanda yake da iko na iya daukan nauyi na mace daga cikinku falyata zawaj to yi aure fa innahu aghaddu lil basar domin wannan zai yi taimaka masa a wajen runtsemi runtsemi runtse gani ana gane da kyau ko yana daga cikin sharri na kalle-kallen wannan video na pornography idan ka saba kallon su kuma wallahi abin birgewa ba a jima ba na ga bidiyon wani baturi yana wannan bayanin ba ma musulmi ba baturi yake wannan bayanin ana gane da kyau ko daga cikin sharrin ta shine idan ka kalle ta to lokaci zuwa lokaci za ka kamar kwakwalwarka za ta haddace wannan abu lokaci zuwa lokaci suna kaftin wannan shi ne kana karatun Kur'ani sai ta sai ta bijiro ma da wannan tunanin yace shi ke sa in mutum ya fara da wuya ya iya bari dan me dan yana cikin wani abu kawai sai wannan tunanin ya zo masa kuma in tunanin ya zo masa hankalinsa zai tashi in ba ya ne ba in ba ya ƙara kallon wannan abu ba baturan ne yake bayani yace irin wannan in ka saba shi zai kai ga kuka ya aure matar ka ba ta iya biya maka ba ta biya maka bukata don kwakwalwarka ta saba kallon wancan abu sai ka kalli wannan sana zaka isa mu kwanciyar hankali wannan kawai bai isa bala'i mutum ya yi san wannan da isa shi ne fa innahu aghaddu lil basar lil basar domin aure ya yi tsananin taimaka mutum wajen nitse ganin sa da kallon haram wa ahsanu lil farji kuma ya taimaka ma mutum ya kare al'aurarsa wa mallam ya minkum wanda bai samu iko ba bai iya yi ko baya da dama ta yin aure daga cikinku alhali kuma yana da sha'awa yana son auren fa'alaihi bisaumi to ina shawartarsa da ya rike azumi fa innahu laysa fa innahu lahu wija'un domin shi azumi a gare sa garkuwa ne idan aka ce azumi ba shi bane kawai ka kame daga ci da sha amma kana akan internet kana kalle kalle ana ganin da kyau ko wani mai hikima yake cewa as-sawmu junnatu sa'imin min ma'tamin yanha 'anil fahsha'i wal awshabi shi azumi wata kariya ce wani bukliye ne da yake kare ka daga dukkanin wata alfasha da sabon Allah kenan idan kana azumi idanunka su yi azumi bakinka yi azumi kunnuwanka su yi azumi wallahi akwai matashin da ya taba ce mini malam wallahi ina azumi da manzo Allah ya ce a riƙa yi amma duk da haka radda ma nake azumin na ma hijin ƙarni sha'awa ana gani da kyau ko nace masa to ba azumin Allah da annabi kake ba ba ta ko ana gani da kyau ba domin azumin Allah da annabi shine ka ba Allah kanka a wannan ranar da kake azumi amma kana ɗauke da salula kana wazaf ana maka vocal kana saurare ana gane da ke ko ma'ana yan mata na maka vocal kana saurare ko kana shiga facebook kana kallon hotunan yan mata ba dole baka ce sha'awa ta haita shi a wannan lokacin kenan dole sai an runtse idanuwa idan har ana so azumi ya tasiri a wajen rage karhin sha'awa kenan wannan dai hadisin kwadaitarwa ne wanda yake da iko aka ci ana gani da kyau ko kenan kada ka zo baka da hali kuma ka sa kanka shiga uku ko ka koma da na sani ana gani da kyau ko kenan dai a takaice a nema idan aka nema sai a yi idan ana so ba ada to a yi kokari a yi haƙuri har zuwa lokacin da aka me aka samu kai da baka ma rike kanka ba wani tsoho yace wai dan shi ne sha mishi kai ya mishi aure yace wanda nan kudin kari ma sai an bashi yace ni zan aure mishi mata kuma in tida mishi ita ana gani da kyau to kenan idan kana so iyayenka su su baka kwarin giwa akan yin auren ka tashi ka nema malam yace babu ma yu'maru bihi min tazwiji zati dini babu mai bayani akan abinda aka yi umarni da shi min tazwiji ai min tazawwiji zati din umarnin da aka yi akan idan mutum zai aure to ya dibi mai addini حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثني عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع أنا أورم مشي dan abubuwa guda hudu ma'ana mafi yawan mutane in za su aure abubuwa guda hudu suke kallo limaliha don dukiyarta wali hasabiha ko kuma dan dangantakarta ai babbar gida ce misali a ce yar sarki ce ko yar wani babban malami ce ana ganda kyau ko ko yar wani shugaban kasa ce ko abin da kamar shine wali hasabiha dan dangantakarta wali jamaliha kuma don saboda kyawanta wannan shi shahara ko ya ce mace hora ko mayya ce sai Allah ya haɗa shi da mayya ko ai kun ji labarin ko to walidiniha da kuma addininta ko wanda suke aure dan addinin mace to sai manzo Allah ya baka shawara kai yace fasfar bi zati dini to kai a matsayinka na mabiyina ina baka shawaran ka zabi mai addini taribati ya daka hannuwanka za su huta tadibat ya daka ma'anan shi hannuwanka za su yi ƙasa kenan wannan yana daga cikin kalmomi da laraba suke faɗi la yafsiduna ma'anahu zahiri ba suna nuhin ma'anarsa ba ta zahiri ana ganda ke ku anan addu'a ce ta idan ka zaɓi mace ta gari to za ka huta idan ka zaɓi mace mai addini za ka huta a taƙaice kun ji shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk wanda ya aiki da wannan shawarar ko da yardan Allah ba zai taba dana sani ba in ka auri mace dan addini to da dan Allah ba za ka taba dana sani ba domin shi addini duk abubuwan da aka faɗi wa'annan suna karewa in mai dukiya ce dukiya tana iya mi karewa in mai kyawo ce kyawo yana iya mi ta ta aihuwa ɗaya biyu shi kenan sai ta kwanjali ana ganin da kyau ko haka kuma dangantakarta in wata yar sarki ce da sarkin ya mutu shikenan da in wata yar gwamna ce da an jidda shikenan in shugaban kasa ne da an mishi ku da yasa shikenan ana gane da kyau ko to wannan shine kenan da su o ana kasuwa yanzu shi kenan kasuwa ta mutu dan mulkin babu shi to amma shi wa addini yana mi yana karewa baya karewa ana gane da kyau ko wannan shine kenan mata kala biyu ne akwai matan ɗaya ko kala uku akwai mace da tana da addini amma ba ta da kyakkyawan ɗabi'u akwai mace da tana da kyakkyawan ɗabi'u amma ba ta da mi ba ta da addini ta uku kuma ita ce tana da addini kuma tana da mi wannan ita ce top wannan ita ce mai capacity Allah ka ba mu irin ta ko da yake alhamdulillah to ko da yake dai kun san aka ce ba a yabon dan kuturu sai an ga ai ya tsotsun so ko to wannan shine kenan na'am muna musu fatan haka wanda ke gare mu to wanda ba ba Allah ya ba su masu neman ƙari Allah ya ba su tofkin nan masu guda biyu to ta biyu wajen daraja ita ce wata tana da addini amma ba su da kyakkyawan ɗabi'u wannan kuma su suka yi yawa ana gane da kyau a wajen ɗalibai masu karatu su suka yi yawa 'yan islamiyya da yawa daga cikinsu akwai addini amma ba ne ba ɗabi'u ana gane da kyau idan aka ce ɗabi'u za ta iya ci maka mutunci amma haka zara za ta iya tashi kai kiyamun laili ana gani da ko wannan shine za ta iya ta maka ƙarya amma kuma su ne gaba gaba wajen musabaka ana gani da ko to ana samun wannan to wannan ita ta hita ƙarshen muhimmanci ita ce wadda tana da kyaukyawan ɗabi'u amma ba ta da me ita kuma wannan an yawan samun su a cikin 'yan boko kuma a cikin 'yan bariki wanda suka taso gidan da babu ruwansu da addini amma dai musulmai ne za ka gansu da kyaukyawan ɗabi'u akwai gai da mutane akwai tausayi akwai kyauta wata ba ma ruwanta da gigara amma ba ta da ne ba ta da addini babu ruwanta da sallah ba ruwanta da azumi za ta iya ta sha mesh da abin da ya kama da haka za ta iya ta hito ba hijabi da abin da ya kama da haka kinan wannan ita ita ce mai ita ce ta ƙarshe amma mai addini in ka same ta ko ba kyaukyawar ɗabi'u tahi domin mace mai addini duk lalacewarta addini nan zai iya mi zai iya tseratar da ku ana gani da kyau ku duk lalacewar mace mai addini za ta tarbiyyantar da ɗiyanka akan me akan addini ana gani da kyau ku wannan shine kenan Allah mulkin sarki ya shiryar da mu kamar yadda su ma mata suke neman kamar yadda ma muke neman masu addini da kyakkyawan ɗabi'u su ma maza su ma mata haka walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf babun fi tazwij al abkari babin da yazo game da aurar da ko auren budare ma'ana bayani akan idan za ka yi aure an yi son ka auri budurwa sharaf cikin ledarta ana gane da kyau ko wanda ba a kwalɗe ba kai za ka kwalɗe a barka malam ya ce haddasana ahmad ibn hanbal haddasana ko da yake yanzu matsalan ma yanzu da waje ake kwalde su da yawa daga cikin budaren na an guluci da kan zabuwa ana gani da kyau ko duk an kwalde su sai a hankali akwai wani malami da nake na wa'azi yace wallahi mafi yawan yan mata da ake cewa yan mata mafi yawan cin zawarru ne da me a musulunci wadda ake cewa budurwa ita ce wadda ba taba sanin da namiji ba ita ake ce ma budurwa ita ce albikir ana gani da kyau ko ita ce albikir to da yawa daga cikin sai a hankali in ka ji labarin da sai ka zama a fara ta samari bakin su ya kubuce ka ji ana baka labari ai wance kaza ai wani ai mutum ya wani ce sun sha ka kai abubuwa sai a hankali kai ta dai addu'a Allah ya baka budurwa ta gaskiya مالن يتي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت مزا الله يتي مني كاي أولي قلت نتي نعم إيه مزا الله يقى علامة تيتا أنقوانتي تتردشي سيتي كو أولي كي قال نعم يتي إيه ما يكن الله بكرا أم سيبا budurwa ka aura ko bazawara faƙultu sai na ce sayyiban bazawara na aura ƙala sai ce a fala bikrun tula'ibuka wa tula'ibuha tula'ibuha wa tula'ibuka me yasa baka auri budurwa ba wadda za ka yi mata wasa ita ma ta maka wasa ana gani da ke ko a nan wannan hadisi manzo Allah yana nuna auren budurwa ya hime ya yi auren zawara a nan idan ko ga hikimar da ta sa manzo Allah ya ce ya auri budurwa don shi menene saurayi ne bai taba aure ba to a nan wai ba wai ana kashe ma zawaru kasuwa ba ne a'a ba ana kashe ma wanda suka taba aure kasuwa ba ne a'a abinda ake nuhi a nan shine idan baka taba aure ba to ƙwarya ta bi ƙwarya an gane ƙwarya ta bi ƙwarya in ta bi akushi ta hoshe kina ma'ana kai saurayi ɗan magana mai suka ce kyawun saurayi ya auri budurwa ala gane da kyau ko haka ɗan magana suka ce to amma idan ka yi aure na farko na biyu ne za ka yi wannan ba laifi ka kwaso duk wanda kake so in ma ka kwaso in kana so kwaso ma wadda ta yi jika da kai babu laifi to amma ta farkon an yi son ka samu budurwa sharaf cikin ledarta babu nahi an tazwiji man lam yalid minan nisa'i babu mai bayani akan akwai hikimomi da yawa dangane da auren budurwa ita bazawara mafi yawanci wadda ta taba aure duk abin da za ka yi mata za ta rika kamantawa ne da mijin da ta baro da ni da kai idan kana kyauta idan baka kyauta masa sai ce kwamawa kwamawa ne idan ka bata mai in inda wani ne in zage shi amma ya ce mini in yi hakuri amma kai ka ji wanga shi uwata da ubana ma yake zage ala gani da ko amma in ta budurwa ce ba ta san kowa ba wa ta sani kai ta sani kuma akwai wani akwai wani darasi shi ma mai girma wanda wanda gwabraye su liƙe kunnuwansu tuzure su liƙe kunnuwansu idan ya kasance ka auri budurwa ana gan da kyau ko wajen kwanciya ta aure yanda ka saba masa haka za ka saba amma idan ka auri wadda taɓa yi mai yiwa ta auri ana gan da kyau ko wanda yake azabatu kanwar musibatu ba dare ba rana kullun kan gado kai kun baka saba kullun kan gado ba yanzu in ka auri makanka ita ka auri makanka bala'i wataran sai an kai kai ke gudu ana gane da kyau ko wannan shine masu aure sun san da wannan ban san ko ana gane da kyau ba wannan shine kenan wataran zaka ga magidanci ya rasa sallar asuba to duka wataran su ne ke hana ala ala gane da kyau ko wannan shine kenan to mu je gaba a takaice dai bangare wannan yana da muhimmanci sosai malam yace babu nahya an tazwiji man lam yalid minan nisa babin bayani akan hani da aka yi game da aurar da ko auren hani da aka yi game da auren wadda ba ta aihuwa daga cikin mata anan annahyu ata bi ma'ana al-makruh ma'ana babi mai bayani akan min al-makruhi tazawuju man lam talid minan nisa' yana daga cikin abin da ba a so ka auri mace wadda ba ta aihuwa ana gan da kyau ko to za mu gani wani lokaci ne ba a son haka qala abu dawud kataba ilayya husayn ibn hurayth al-marwazi حدثنا الفضل ابن موسى عن الحسين ابن واقد عن, عن عمارة ابن أبي حفصة عن إكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah sai ya ce inna imra'ati la tamna'u yada lamisi matata ba ta hana hannun da ya shahe ta nan kinaya ce akan matata ba ruwanta duk wanda ya mata magana tanka mishi take ma'ana ita da kowa magana take a cikin maza ma'ana dai matata mace ce mai alfasha mai bin maza qala sai manzo Allah yake gharribha to ka rabu da ita ka sake ta ana gani da ke ku qala sai ce akafu an tatba'aha nafsi ina tsoron rayuwa ta tabita ma'ana ina tsoron in na sake ta kuma in koma ina binta domin ina son ta qala sai manzo Allah yace fastamti biha to ka ji daɗi da ita ma'ana ka zamana da ita haka nan tare da kana kallon tana bin wasu maza wannan hadisi dalili ne akan ka'ida ta jawazu irtikabu a hafi dararai halaccin banna guda biyu sun haɗu sai mutum ya yi ƙarama ya bar mi ya bar babba a nan wannan mutumin yana son matar ne yana bala'in santa to sai da ita kuma bin maza take tare da tana da aure to shine dai ka ƙara sai manzo Allah ce to ya rubu da ita sai ce kuma ina tsoron in na rabu da ita kuma in koma ina biyar ta har mu yi zina to sai manzo Allah ce to ka rike ta inan maimakon ka rabu da ita a koma a yi zina kan maka zamna da ita kai kana ba zina ba ita kuma tana can tana me tana abin da take so ba ta ana gan da kyau ba domin dan mace tana zina ba shi ke sa aure ya lalace ba ba ta ana gan da kyau ba wannan ni sai in ce yanzu ne na gane wannan karin magana na hausa da ke cewa me yake da suna idan zuciya ta makance ganin ido baya amfani idan zuciya ta ne ta makance ganin ido baya amfani kuma so mai hana ganin laifin masoyi ba sa ko ana gane ke yanzu dan Allah namiji mai kishi yana yarda ya zama da matar da take mi take bin mata to amma kun ga so dan saboda bala'in so shi ya yarda da mi ya yarda da mi ya zama da ita haka ana gane da kyau ko kuma wannan ba a hadisi ba ni ga ne akwai wani gari da muka je wa'azi wani dan uwa yace malam ina shirin balaguro tunda naji an ce za ku zo na ce zan jira har ku zo don akwai wata mai tambaya mai mahimmanci na ce menene sai ya ce matar shi ce ta gaya mishi da cewa ita fa ta yi zina kuma ɗan da ta aihuwa ɗan shi na yanzu wanda shine na ƙarshe gare ta ba ɗan shi ba ne ana gan da kyau ko? ta ce ta gaya mishi ne don ta kasa haƙuri a cikin ranta to yanzu malam ban ba ta amsa ba shine na ce har in ji wata shawara za ku bani ana gan da ke ku ya ce mini dan yanzu zancen nan da ake ma wannan yaron sai da ma ya nuna mini hoto na ɗiyan shi yaron wanda take ba nashi bane wari ƙyal yake kamar ka kwalta shi ne ya hoto su kuma sauran iyan nashi ba su da wannan hore alama ce ta me kenan ba ɗan shi bane sauran iyan duka baƙaƙe shi kuma ɗan nashi ne wari kal shi kuma ɗan wanda take ba nashi bane wari kal yake yake kai zancin da nake malam abin da ya sama ta gaya min da cewa ɗan ba nawa bane shine wanda yayi zinar da ita suka aihu shi yake yana buƙatar ɗan ana gane da kyau ko wannan abun kuma a garin nan aka yi shi inda ya isko ne kuma can ne garinsu na asali yana shirin komowa ya maikin ne sai ji labarin zai je garin ya zo yana min wannan tambaya yanzu malam shi ɗan ya hukuncinsa in ba shi abun shi ita kun matar tawa ya halatta in zamna da ita in kun gane wannan hadisin shi ma me za a ce mishi in yana son a bishi yami wallahi kuma ko haka yake wallahi yake malam ban iya rabuwa da ita ki ina bala'in son ta ki to zanna da abuka amma shi kuma dan alwaladu lil firashi walil ahiri alhajar dana shi ana gani da ku da zai zanna na shi shi wancan in ya kai kara ma in shari'a ake bule jeye za a in ya taba aure wai ka jirshin kumya a bashi ne a bashi dan shi kan jama'a duniya ta lalace ana gan da kyau shi yasa wani mai hikima yake cewa fala wallahi ma fil aishi khairun wala dunya idza zahaba al haya'u na rantsi da Allah babu alkhairi a duniya da rayuwa inda har babu kunya Allah ya shiryar da mu malam yace haddathana أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد بن أخت منصور بن زازان عن منصور يعني ابن زازان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولمتن يزوج جماعة الله تيتي إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ni na samu wata mata da nake so in aura za ta hasabin wadda 'yar babban gida ce wa jamalin kuma tana da kala tana da kyawu wa inna la talidu sai dai matsalar ba ta aihuwa afa a ta zawwaju ha shi in aure ta kwala la sai manzo Allah ki masa a'a sun ma'ata hussaniya sai ya zo karo na biyu fanahahu sai ya hana ta sun ma'atahu salisa sai ya zo masa karo na uku faƙala sai ya ce ta zawajin wadudal waluda ku auri mata wanda suka iya soyayya ma'ana suke son ku kuke son su alwaluda masu aure masu aihuwa fa inni mukasirun bikumul umama domin zan yi alfahari da yawan ku a ranar alkiyama ana gane da kyau ko to kenan wannan kun ga hikimar da ta sa manzon Allah ya hana shi ya auri ne wadda ba ta ni ba ta haihuwa shi auren farko ne zai kuma ya san da wannan matar ba ta ni ba ta haihuwa kenan kuskure ne ya mi ya aure ta a na farko kuma fiyoncin larabawa ba sa yarda da kishiyoyi to kaga in ya aure ta a ta farko shi kenan ya liƙe ma kansa samun me samun zuriya shi yasa manzon Allah ya hana ta amma in ba shi ba manzon Allah ya auri matan da ba ta aihuwa kina abinda ake ne in ka san mace ba ta aihuwa to kada kai auren harko da ni da ita ka bari sai an yi na harko an samu iyali to daga baya dama iyalin kana da su kenan kana iya kame ka auri wanda ba ta mi ba ta aihuwa ana gane da kyau ko wannan hadisin kuma ya nuna muna babbar manufar da ta sa manzon Allah ya ce a auri masu aihuwa dan a samu iyan da zai yi ne wani ɗiya ne manzo Allah zai alfahari da su a ɗiyan da aka ba mi aka ba tarbiyya ɗiyan da aka ba tarbiyya ɗiyan da ba su da tarbiyya dan Allah manzo Allah zai alfahari da su ba zai alfahari da su ba kana da ɗiya rututu ana gan da kyau ko kamar kaza sabuwar ƙyanƙyasa ɗiya sun huta ka bar su kamar tumkiya uwar tambele ta gabanki inda kike so ka bar iya kamar raƙumi uban gararan ba kwasta ke ka shi ka taro ka ana gane da kyau ko to in kai haka kenan baka yi manufa ta da manzo Allah yake ai aure a mi ba ayyawa manzo Allah zai alfahari da yanda aka ba tarbiyya ne Allah ka ba mu ikon yin haka kun ba abin da wa aihuwa ta yi sauki akan mi kan tarbiyya da sai abin kasara ana bugun bakin gatari malam yace babu fi qaulihi ta'ala az-zani la yankihu illa zaniya babu mai bayani akan fadin Allah madaukakin sarki mazinaci baya aure sai mazinaciya ma'ana mazinaci mazinaciya ya dace ya aura haka mazinaciya wa ta dace ta aura mazinaci irinta al-khabisatu lil-khabisina حدثنا إبراهيم بن محمد محمد التيمي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة يا كسنتينا أوكا بايو دغ مكة سيرك زوا دسو مدينه وكان بمكة بغي يقال لها عناق a makka kuma akwai wata karuwa ana gan da ku wata 'yar bariki kusa a nigeria wani suka ce 'yar bariki suna nufin mace mai ne mai zaman kanta ma'ana mace karuwa kun yana daga cikin abin da yake nuna bambancin wasu yare namu da na nigeria ana gan da ku yanzu a nigeria in kace mutum dan bariki kana nufin mazinaci in ka ce mu a wanda ai dan baristi to shikenan ka lalata ta ka ce karuwa ce amma mu anan faɗa an ce dan bariki ne ake nihi mai jin daɗi ko misalin shinkafa ya ce shinkafa da miya ta bariki mai daɗi haɗiya sulu ala ga da ko shinkafa da miya ta bariki mai daɗin haɗiya ma'ana a da shinkafa zuwa ke jin da in bariki jin shinkafa yan kawai bursu da gero da masara da dawa ana gane da ko wannan shine kenan da hura da tuwon labshi to wannan shine kenan to shine bariki ma'ana mai jin daɗi ana gane da kyau ko ko kuma mai rayuwa ta yanga shine ake tuma bariki amma su can a wurin su bariki shine wannan kenan wa kana bi makka tabagiyun a makka akwai wata yan bariki yan Nigeria ne to mu kuma ina ce mu ce akwai wata karuwa shaddar kasuwa kun san shaddar kasuwa ma'ana salangar kasuwa kowa yana iya zuwa ya zuba kamar yadda salangar kasuwa kowa na zuwa ya zuba hutsarin shi da kashin shi ita ma haka kowa zai zo ya zuba mi maniyinsa kenan shine a makka an kuma akwai wata karuwa wata mace mai zaman kanta yuqalu laha anaku ana ce mata anaku wa kanat sadiqatahu ay habibatahu kuma ya kasance yana son wannan karuwar قال يتي فسكت قال فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم yace shi martarkin nan sahabi ne yace sai na zo wajen ma'aikin Allah sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah an kihu anaka shi ina iya in aure anaka qala yace fasakata anni sai manzon Allah yayi shiru bai ce mini komi ba fa nazalat ashe ana masa wahayi ne sai wannan ayat ta sabko والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك mace mazinaciya babu mai aurenta in ba mazinaci ba irin ta komi ko mushriki tunda kai ba mazinaci ba ne yanzu ka musulunta ka zan mutunan kirki kenan ba za ka mi ba ba za ka mi ba da za ka aure ta ba fada'ani fa qara'aha alayya wa qala la tankihuha sai kira ni ya karanta mini wannan ayar yace kada ka aure ta wannan hadisin yana koya mana neman shawara a wajen wanda suka dace a al'amari na me na aure kaga yarinya kana so ko kana so kai kudi to kai shawara da wanda suka dace game da wannan yarinyar حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله mazinaci wanda aka bulale baya aure sai makamanciyarsa mazinaciya wa qala abu ma'marin haddathani habibun al-muallimu an amr ibn shu'aib wannan hadisan gaba ɗaya suna bayani ne idan matar tana cikin zinar ba ta tuba ba amma idan ta tuba babu laihi mutunan kirki yami babu laihi mutunan kirki yami ya aure ta domin atta'ibu min zambi kamar la zambala ya man ada sun ma'tada sun maktaraf sun mattaha sun mantaha sun ma'taraf abshir bi qaulillahi fi qur'anihi in yantahu yughfar lahum ma qad idan mutum ya bari to Allah zai mi zai gafarta duk abin da ya wuce kenan wannan ana nufin wanda bata tuba ba idan ta tuba ta gyara babu da yi malam me yake da suna kai ko kai ta zuru ne ban maka fatan haka ake ka fara da irin su ana gane da kyau ko in ta tuba ta zama mutum ne kirki babu laifi in kara ta uku da ita bari in aka ce me yake da suna waka ga bakin mai sahi daɗi ko to in fara da kaina in ta to babu laihi ka aure ta ana gani da kyau ko kuma an zamu ustazai da suka yi haka sai dai wasu sun yi nadama daga baya akwai wani babban makarantar alkur'ani da irin wannan ta faru da shi kwanaki sai na je na addu'a Allah ka raba mu da kaidin mata sai ya shiga hannu Allah gane da kyau ko domin matar da ƙarshe baran bara aka yi to Allah ya shiryar da mu babun fil rajuli ya'tiqu amatahu thumma yatazawwajuha babu mai bayani dangane da mutumin da zai 'yantar da wata mata sai ya aure ta haddasana hanna dubnu astari kun gane ya 'yantar da ita baiwa kana da baiwa sai ka 'yantar da ita kuma kami aure ta irin wannan shi ake ce ma tuwo na maina domin baiwarka in ka 'yantar da ita har yanzu ƙarƙashin ka take to kenan auren zai zamanto a cikin a cikin sauƙi sosai حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي, عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها دواندا يأنتر دا baiwarsa sannan kuma ya aure ta kana lahu ajirani zai kasance da lada guda biyu lada ta aurenta da yi da kuma lada ta me ta ‘yantar da ita da yi. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها نزال يا أنتر دا صفية كما يسمى أنتر دا إتشيني صداكنتا كنان دي wannan babu su a yanzu ba zan fara da bayani a kai ba malam ya ce babu ya haramu minar rada'ati ma ya haramu minan nasabi babu bayani akan shayarwa tana haramta abin da dangantaka take haramtawa za mu gama anar wannan a cikin hadisan حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاءة ما يحرم من الولادة duk abunda shayarwa duk abunda aihuwa take haramtawa to shayarwa ma tana haramta haka me ake nufi da wannan idan mace ta aihe da ya halatta ta aure shi baya halatta ko haka idan mace ta shayar da kai baya halatta ka aure ta ana gan da ku idan mace idan ya halatta ka auri kanwa kawar da wadda uwa guda ta aihe ku baya halatta haka kuma baya halatta ka auri mace da mace guda ta shayar da ku baya halatta ka auri mace da mace guda ta shayar da ku ana gan da ku bari mu zo a hadisi na mu kara ganin karin bayani حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت يا رسول الله أم حبيبة تاتي يا مأيكن الله هل لك في أختي هر ذاك أولي كوكما هل لك في أختي شن kana da bukata game da kanwata qala yake fa af'alu madha eh ina da bukata ta sai in yi mi da ita qala tace fa tankihuha sai ka aure ta qala sai yace ukhtaki kanwar take zan aure kanwar take zan aure qalat na'am tace eh qala sai yace aw tuhibbina dalika shin kina ko son haka yanzu ke kin yanzu in aure kanwarki qalat tace lastu bi mukhliyatin bik to ai ba ni kadai kake aure ba balantana in ji haushin dan za a karo mini kishiya ba kun gane abin da suke mini to ai ba ni kadai bace matarka balantana in ji haushi dan wata kuma ta kara shigowa wa ahabbu man sharakani fi khairin ukhti kuma ai wanda yayi alkhairin wanda na so a ce yayi tarayya da ni a cikin alkhairi ita ce ƴar uwata me take nini auren manzo Allah alkhairi ne gare ta ko ba alkhairi ba to shine take ai in akwai wanda zan so ma alkhairi irin alkhairin da nake ciki ita ce ne ita ce yar uwata shi yasa alkhairin da nake ciki na auren ka nake so ita ma yar uwata ta shiga a cikin me a cikin wannan alkhairi ka ji masu idan Allah go to sai manzo Allah ya ce fa innaha la tahillu li a'a to ita ba ta halatta gare ni domin wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf Allah ya ce baya halatta a hada ƴan uwa guda biyu ka auri kanwa kuma ka auriya Allah ya hana haka to za mu gani a gaba hikimar da ta sa aka hana haka qalat tace fa wallahi laqad ukhbirtu annaka takhtubu durra aw durra shakka zuhair zuhair ya shakka ne durra ne ko aka ce ko durra binta abi salama to na rantse da Allah an bani labarin cewa kana son ka auri zurra ‘yar abu salama ƙala sai ce binta ummi salama ɗiyar mata ta ummu salama ƙala na'am ta ce eh ƙala ana gani da ke kun ji ko a zamanin a zamanin su manzo Allah ana ana ana ine ine ko ana anti anti ana yada labaran ƙarya ana jita jita to wannan shi da kenan to sai ta ce قال سيتي أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي sai manzo Allah ya ce na rantse da Allah ba ma wai dan tana agolata ba domin ita yare da ake cewa manzon Allah zai aure ake yada labarin ƙarya na cewa manzon Allah zai aure diyar matarsa ce ummu salama to shine sai manzo Allah ya ce ba ma wai dan tana agoliyata ba ana ta tashi a ɗaki na ba ba ma wai dan wannan yasa ba ne ba zan aure ta ba ma hallatli innaha ibnatu akhi ba ta halatta gare ni domin ita diyar dan uwana ce min raba'a na shayarwa arda'atni wa abaha suwaiba ni da ma'aifinta abu salama suwaiba ta shayar da mu fala ta'aridna alayya banati kunna don haka kada ku rika bijiro mini da matayenku kuna cewa in aure su wala akawati kunna ko kuma ƴan uwanku kada ku rika bijiro mini da ɗiyanku ko ƴan uwanku ku ce in aure su ana gane da kyau ko wannan muhallu shahid shine yarinyar da ake cewa manzon Allah ya aura na farko a goliyarsa ce ana gane da kyau ko wannan ma shi kadai ya isa ya mi ya haramta mi ya aure ta inda yana aure da ni da uwar bayan wannan kuma ita yarinyar ma'aifinta sun sha nono guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace guda ta shayar da su shi kuma ka'ida ya harumu minan minan rada'ati ma ya harumu minan nasabi kinan kamar yadda bai iya auren diyar kanan shi haka ba zai iya auren diyar um diyar Abu Salama ba tunda mace guda ta ne tami ta shayar da su wannan shine kira babun fi labanil fi labanil fahli babi mai bayani dangane da labanul fahal labanul fahal nonon alfahal alfahal yana da ma'ana guda biyu ana gan da ke ko ma'anarsa ta farko shine dabbar da za a badawa aro ana gan da ko namiji misali a bada aron rago dan a sashi a cikin awakin wani dan ya musu ne ya musu juna biyu wannan ana ce mishi alfahal ana ce mishi asbul fahal to shi kuma a bangare na namiji shine mace ce kake aure da ita sai ta shayar da wani yaro ana gani da kyau ku to wannan nonon da ta shayar da yaron asalin shi ya samo dalilin maniyin ka ne ba san ko ana gani da kyau ba domin mace nono yana zo mata ne idan aka mi aka sa ka taba ganin budurwa na ba da nono ba wai nonon a ruwan nonon sai in mace ta aihu ne ake mi ake samun shi to kenan wannan yake nuna namiji yana da tasiri ko namiji shine asalin samun ne samun nonon to sai ya kasance duk matar da ta shayar da wata yarinya in dai matar ka ce to wannan yarinyar ka zaman tomi ma'aifinta baya halatta kami kami ka aure ta kamar yadda baya halatta ka aure diyar mi diyar cikinka shine ma'anan labanul fahal حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه أفلح بن أبي أبي القعيس يا شيخ وجينا سي نقوي مسا قال سيكي تسترين مني كنا قوي مني وأنا عمك الهالي ني dan uwan ma'aikiyarki ne qalat tace qultu min aina ta ina ka zamanto dan uwan ma'aikiyata qala yace arda'atki imra'atu akhi matar dan uwana ta shayar da ke qalat tace innama arda'atni almar'atu to ai mace ta shayar da ni walam yurdi'ni ar-rajul ba namiji shayar da ni ba ana gane da kyau ko shine dalilin Aisha ai mace ta shayar da ita kenan mace ce muharramiyar ta ba mi ba ba mijin ba to shine sai manzo Allah ya nuna masa to shi nonon dalilin wa aka zame shi dalilin mijin kenan shi ma ya shiga a wajen tasirin fa dakala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa haddathuhu sai na shiga sai manzo Allah ya shigo ni na ce na bashi labari fa qala sai ce innahu ammuki falyalidi ai dan uwan ma'aifinki ne tunda dan uwan mishin wadda ta shayar da ke ne don haka ya shigo babu layi domin su matan manzon Allah duk wanda ba muharramin su ba baya ganin su ana gane da kyau ku baya ganin su gaba daya sai sun rihi jikin su gaba daya har huska su ba wanda suke suka saurari karatun mu na sira a wannan satin a bisa kan shi muka yi magana wannan shine kenan a takaice ne ya kamata mu dakata yanzu dai mun shigo babi ne wanda yake bayanin matan da baya halatta ka aura kenan a sati na gaba za mu ji sauran matan da baya halatta aura a yau dai mun shi duk mace da kuka sha nono da ita baya halatta ka me ka aure ta ana gani da ke ko inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bayan sallah kenan sai a ci gaba da karatu koyon larabci insha Allah amin ya rabbal alamin